عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu ci gaba da karatunmu na ashuhar da ya shugaban Mustafa sallallahu alaihi wasallam daga inda muka tsaya wa qawlu ma'amarin fi faratil wahyi fa hazana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balagana kurnan gada minhu miraran kai ya tanada min shawahid aljibali la do fi hadha al-asli yace fadin ma'amaru a cikin fatara ta wahayi da jibril ya dade bai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya baki ciki kamar yadda ya zo aka rubuta a cikin siyar aka ce wai saboda manzala sallama ya yi baƙin ciki ne abin ya faru ya zo ya kasance kuma ga ya kasance da yawa ma'ana fatara lokaci jibril ya ya tafi ya ya daɗe bai dawo ba to shine ma manzala sai wasu suka ce wai sai sai sa manzala sallama ya ce shi kam zai je ma ya ya hau dutse ya faɗi da sauransu ya ce duk da wannan ba zai soke wannan asalin magana da muka faɗa yanzu ta cewa annabtar manzala sallallahu alaihi wasallam kuma annabi baya kokoto daga annabinsa da kawai mamarin an hufi ma balagana saboda maganar ma'amaru a cikin abin da ya riske mu wani ni da ko da yake shi ma'amaru bai shi hadisi ne ba wala zakar ruwata hukum ba ambashi masu riwayar hadisin ba to kaga wannan ya zama maganar sa kenan inda mutum hadisi ne baka faɗi masu wanda suka rawaita hadisi ba ko baka dangana shi ga annabi ba to ya zama kaga bai zama hadisi ba wala man hadasa bihi ko bai faɗi wanda ya bada wannan hadisin ba wala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu bai sai kuma manzala ne ya faɗi wannan hadisin ba cewa da aka samu fatara ta wahayi anan ne manzala sallama yace zai je ya ya faɗi daga kan dutse wannan an faɗe shi amma kuma ba ba ba danga ba an ce ba dangana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi masa sanadi na na silsala ta hadisi ba wannan ba zai iya zama hadisi ba wala bi rahmi mislu hadha illa min jihati nabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a san irin wannan ba irin wannan hadisai kuma dole in dai har za a karɓe su dole sai ya kasance a san su daga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shi da kansa ya faɗa shine hadisin zai inganta ma annahu qad yuhmalu ala annahu kana awwal al-amri kama zakarnahu kuma zai yi abin ya kasance dai tun kafin wahayi ya zo masa ne tun farkon lamarin sa ne waɗannan abubuwa suka faru aw annahu fa'ala zalika lima akalla min takzibi man ballagahu kama qala ta'ala فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ko kuma manzo Allah sallama yayi haka saboda kamar yadda aka fitar cewa mutane mutane sun ƙaryata shi to suka ƙaryata shi sai ransa ya baci mana baya so yana son duk mutane su musulunta kuma gashi an fara an fara kafircewa da shi kamar yadda ubangiji ya faɗa yake cewa ya rasulullahi kai haƙuri zaka kashe kanka ne don sun imani da wannan littafi a'a to saboda haka kaga kamar an ba shi haƙuri ne wa sahihu ma'ana hadha ta'wili hadithun rawahu sharikun an abdullah ibn muhammad ibn aqil an jabir ibn abdullah أن المشركين لما يتوى أبو بدال ندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساهر اشتد ذلك عليه وتزمر في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر آه وأن أبدا زي inganta wannan fassara cewa manzala sallallahu alaihi wasallama fa i ranka ya baci da aka ƙaryata shi mana baya so ashe mutane akwai wanda ba musulmi ba to gashi ya zo daga farkon lamari an aiko shi kuma daga farko an samu wasu wanda suka kafirce yace to akwai hadisin da Shaliko ya rawaito wanda ya karba daga Abdullahi ibn Muhammad shi kuma Ibn Aqilin shi kuma ya karba daga Jabir ibn Abdullahi mushrikai kafiran maka yayin da suka haɗu a darun nadwa akan su shawara akan lamarin manzo Allah sallama ya za su yi da shi kuma ra'ayinsu ya zo ya haɗu cewa kawai abin da za abin da za su ce su ce ai shi mai sihiri ne to wannan haɗuwar da kuma wannan danganta masa sihiri dina to shi ne sai ya manzo Allah sallama tsanani har da ya koma gida yake cewa a lullube shi ta zammala mana ya lulluba cikin tufarsa ko kuma wata dassara fiha duk dai lullubin ne to sai jibril ya zo masa sai ya ce masa ya ayyuhal muzammil ya kai mai kan lullubuwa ya ayyuhal mudassir ya kai mai sun shiga cikin mayafi to aw khafa an al-farrata li amrin aw sabab minhu fa khashi an yakuna qubatan min rabbih fa fa'ala dhalika bi nafsihi wa lam yarid ba'du shar'un bin nahyi an dhalika fa yutaradu bihi ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga jibril ya dade bai zo ba to sai yake tunanin akwai abin da ya same shi ko kuma yana ganin lamarin mana rashin zuwan wahayi jibril da ya dade bai zai mai yiwa manzo Allah sallama daga wajen sa ne abin ya faru me yasa aka yanke aka daina wahayi ya daina zuwa masa mai yiwa yayi wani abu wanda wanda yasa yasa Allah ya yanke wahayi to shine a tunanin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama cewa kada ashe shi ya farar da wani abu wanda zai samu a dalilin wannan abun ya sa wahayi ya yanke to shine sai ya ji tsoron kada yankewan wahayi ya zama masa uba ne daga ubangiji to shine sai ya aikata wannan bi nafsi da kansa ran ya riba wa lam yarid ba'du shar'un bin nahyi an zalika ko ba samu shari'a shari'a ba ta zo ta hana shi ba ta ce masa me yasa ka lullubuwa ai ba ce masa me yasa ya lullubu ba a kiran sa ma kai sunan lullubu ma ya dawo kuma kirari a gare shi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir balle a ce za a yi kirari da Allah ya hana ne me yasa karin lokuta da shine shine za a ce wasu wani zai kawo itirari ya ce me yasa akai kaza abinda ma abin yabo ya sake dawowa wana hadha firaru yunus alayhi salam khashata takrib qawmihi lahu lima wa'adahum bihi min al-azab wa qawlu la fi yunus fa dhanna an lan najra alayhi na'am yace irin wannan ne ma gudun da annabi yunus alayhi salam saboda tsoron mutanensa sun karyata shi to saboda ya ce ya yi musu alkawari in dai ba su bi shi ba azaba za ta zo to saboda gudu wannan sai ya tafi da ya ga lalle sun ki su bi shi din za a yi azaba shine ya gudu ya basu to wannan saboda yana tsoron kada mutane su karyata shi to ya yi musu alkawarin azaba to irin wannan ne irin sa ne su annabawa ko ba su yi laifi ba to gani suke yi saboda matsayin su a wajen Allah yana da girma to shi yasa sai suke ganin duk abin da suka yi abu mai kyau sai su ganci kamar karfa ya zama tsakanina da Allah ya zama laifi to irin wannan kenan to qawlu la fi yunus fa zanna lan nazira alayhi ma'anahu allan da yi alayhi yace to fadin Allah tabaraka ta'ala da ya fada game da annabi yunus yace fa zanna allan nazira alayhi annabi yunus ya tabbata allan nazira alayhi ma'ana ba za mu kama shi ba ma'anahu allan da yi alayhi ma'anan nazira din ba kama bane a ma'ana ya tabbata ba za mu kuntata masa ba shine ma'anar nadira nan nudayiqa ne ba za mu kuntata masa ba qala makiyun makiyun yace da mu fi rahmatillahi wa la yudayiqa alaihi maslakahu fi khurujihi makiyu ya fasara wannan aya ko kuma wannan waje fa zanna lana nadira alaihi yace annabi yunus ya yi tsammani a cikin rahamar Allah ya yi kaunan da samun rahamar Allah kuma ya yi tsammani ko kuma ya tabbatar Allah ba zai kuntata masa hanyarsa ba ba zai samu matsala a hanyar ba da ya fita ya bar mutane bai shi da kansa ya tabbatar ba zai samu matsala a tafiya ba mana inda ya tafi ba zai samu wata matsala ba to shi ne abin da suka fassara makki ya fassara wannan wakila suka suka ce a hasana zannahu bi maulahu annahu la yabdi alaihi al-uqubata suka ce a annabi yunus ya kyautata wa Allah zato ya tabbata Allah ba zai hukunta azaba a gare shi ba ko kuma ce zai masa guba a dalilin ya ya tafi ya bar mutanensa wa qila nuqaddiru alaihi ma asabahu wasu kuma suka ce a nabdira din mana Allah ya ce mun kaddara masa abin da ya same shi da mun kaddara zai zai tafi zai je shiga cikin kogi zai fara cikin cikin kifi to duk waɗannan abubuwa kaddara ne daga Allah وقد قرئ نقدر عليه بالتسجيل وسما سن كانت فظن ان لن نقدر عليه بذا مقدر مثلا وقيل سوق سوق شيء نواكبه بمدده وذهابه وسوق سوق فسر نقدر النبي يونس يا تبتر بذا مقام سيد فيشين سبا kuma ba za mu kama shi da tafiyar da yayi ba wa qala zaid ma'anahu afazanna allan nadra alayhi ala istifham kenan ibn zaid kuma shi ma nasa annabi nasa shin yana zato ne ba za mu iya kuntata masa ba in ya tafi ya bar mutanen inda aka aike shi ta shi kuma kan istifham ya kawo wannan wala yaliqu an yuzanna bi nabiyyin an yajala sifatan min sifat rabbih amma haramun ne wani ya zaci ya zata wa wani annabin Allah cewa ya jahilci sifa a cikin sifofin ubangiji ba annabin Allah da zai jahilci sifofin Allah a sun sun san sifofin Allah sun san komai to kawai wannan din Allah ne ya kaddara kamar yadda aka fassara shi wa kazalika qawluhu idh zahaba mughadiban asahihu mughadiban li qawmihi li kufrihim da Allah ya ce shi wazan nuni idh zahaba mughadiban shi annabi Yunusa ya tafi yana fishi ne yana fishin nan zance mafi inganci ko kuma fassara mafi inganci a wannan aya yana fishi da mutanen sa ne me yasa suka kafirce ya zo ne saboda su musulunta sun ki musulunta dole ya fishi da su وهو قبل ابن ابن عباس شنو فسر عبد الله بن عباس وابدا حاكي ده حاكو وغيره ده ونسو لا لربه عز وجل النبي نفسه بيو أن الله فيجي با يا النبي نفسه بيو أبنجي سفيجي إذ مغادرة الله معاداة له ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمن فكفر بالأنبياء أي فيجي ده الله غاباني ده الله غابا ده الله كما كافرتي ne wanda ba zai dace da muminai ba ma balle annabawan Allah wakila wasu kashe mustahayyan min qaumihi an yasimuhu bil kadhib aw yaqtuluhu wato kan kaje annabi Yunus yana jin kunya ne a wajen mutanensa kada su alamta shi da ƙarya su ce yana ƙarya ya ce azaba za ta zo ya zama azaba ba ta zo ba kuma su ce ya yi ƙarya ko kuma su ce za su nemi kashe shi ko kuma za su kashe shi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi waƙila wasu kan kace a mugadiban ne ba'dil muluki fi ma amarahu bi min tawajjuh ila amrin أمره الله به على لسان نبي آخر فقال له يونس غيري أقوى من عليه مني فأزم عليه فخرج لذلك مغالبا wasu kuma suka ce a mun galiban din annabi Yunus yana fishi ne da wani a cikin sarakuna ya umarce shi ya je wajensa saboda wani abu to da ya umarce shi kuma akan haccin wani annabi sai annabi Yunus ya ce masa to wani na yafi yafi karfi ni na kawo muku wahayi to wani na ya fi ni karfi a wajen ka to shi ke sai annabi Yunus sai to tunda ya fi karfi to ba zan je wajen naka ba to shi ne sai ya fita yana fici da wannan sarki wa qarru bi an ibn Abbas anna yasala Yunus wa nubuwatahu inma kana ba'da an nabahu hutu wa sadilla min al-ayati bi qawlihi fa nabaznahu bil arabi wa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqdin wa arsalnahu ila mi'ati alfin an rawaito wani hadisi kuma daga Abdullah bin Abbas ko wata fasara cewa annabi Yunus aiko shi da ba shi annabta duk ya kasance ne bayan ya je ya shiga cikin cikin kifi har ya fita sannan Allah ya aike shi mana waɗancan ƙariya duk ta faru ne kafin a yi masa a aike shi har ma aka kafa hujja da wannan aya ai Allah ya ce sai muka jefa shi a fili yana ba shi da lafiya kuma Allah ya ce har na tsirar masa da bishiya wanda ake ce masa ɗin Allah ya ce sai na aike shi zuwa ga mutane dubu ɗari ila mai ta alfin auyar ziduna to kaga aikan ya ya faru bayan barinsa kogi da cikin kifi da kuma wannan kawo masa wannan bishiya duk sai dai abubuwa suka faru sannan daga ƙarshe kuma ya zama annabin Allah واستدل أيضا بقوله ولا تكن كصاحب الحوت وذكر القصة ثم قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هل يرزقكم أنا كما حجة دفلم الله تبارك وتعالى da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka zama kamar ma'abocin kifi annabi Yunus to da Allah ya kawo kissar ya gama cikin karshen kissar sai ce amma fa annabi Yunus Allah ya zabe shi ya sace cikin mutane bayan Allah na gari ka sahibul hutu ina dawo ho mulim wa huwa mazmun kai fa shabahu rabbuhu fa ja'alahu min as-salihin fa takunu hadhihi al-qissatu idan qabla nubuwwatihi to nan ma in dai haka ne wannan kissa ta kasance kafin annabtar annabi Yunus kenan فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقال دول أن منا مغانا نأكن يا يا أنباوا tsakanin su babin da muke ciki kenan saboda dole sai an koma kan babin farko da muke kai sannan za a gane menene magana ne ake yi ana magana ne akan annabawa babi na farko da mai abin da yake kebantan annabawa na lamura na addini da kuma maganan Allah ya kiyaye ya kiyaye annabawa ba za su yi laifi tsakaninsu da Allah ba to wannan shine yanzu abinda muke ciki kenan abinda ake sa tabbatar annabawan Allah ba su da laifi tsakaninsu da Allah to shine to sai wa wani in zai tambaya shi ha to ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma me ma'anar fadin annabi da yake cewa innahu la yunqanu ala qalbi fa astaghfirullah kullu yawmin mi'ata marratin manzo Allah yana cewa ai ni ina jin wani abu a cikin zuciyata wanda ban gane masa ba ba na samun sabuwar na sai na yi wa Allah istighfari kullum sau ɗari wa fi dalikin fil yawmi asamin sab'ina maratan hanyar wani hadisi a wata riwaya manzo Allah yace a rana sai na yi istighfari sama da saba'in wancan ya ce zai istighfari ɗari wannan kuma ya ce zai istighfari sama da saba'in yace to fa hazar an ya qabi balika an yakuna hazar gairu wasu wasatan aw raiba wa qafi qalbihi alayhi salam yace to kai mai ji kai musulmi kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama da kai yadda man annabi Allah annabin Allah ne a hirdinka ka kiyayi kada wani abu ya ya darsu a cikin zuciyarka ka ji cewa ko ka ce zaka fassara wannan gayon da annabi ya fara innahu la yunganu bi ka ce kana nufin annabi wai yana jin wani kokonto tsakaninsa da Allah sai yayi istighfari mutum ya yi kansa ko kuma annabi yana jin yana yin waswasi game da lamarin Allah ko yana yin kokonto to kada wannan ya faru a cikin zuciyarka domin zai lalata wa mutum imani ba abin da yake faruwa a cikin cikin zuciyar manzo Allah sallallahu bal aflul ghaib fi hadha ma yatakashal qalbu wa badihi ma'anan gairu yana jin zuciyarsa a rufe ma'ana yana jin zuciyarsa kamar da mutum yake na ni na tashi daga na tashi amma kuma sai in ji jikina gaba daya a nanade ko kuma in ji jikina gaba daya wato a daure to irin wannan shi ake nufi ma'ana baya jin daɗin zuciyarsa yanda yake so sai yayi wannan aiki na sinfari ɗari ko sama da saba'in ne to wannan shine ma'anan gainu ɗin ba yadda ake tunanin gainu wai cewa wani waswasi ko wani kwakwato ba ne qalahu abu ubayd haka abu ubayd ya fassara wannan wannan wannan hadisi wa asluhu min gaini samai wa huwa ibabul gaini alaiha asalin sama sama sai a tashi sai a yau kuma saman gashi ba ta ba sai ba ta warkashe ta yi warai ba sai a ganta da duhu duhu ma'ana akwai girgije gizagizai sun rufe sama to wannan shine asalin wannan gainu wa qala ghayruhu wani kuma yace wal ghainu shay'un yughashshil qalba wa la yughaddihi kull tanbiyati kan ghainir raqiqi alladhi yaridu fil hawa'i wa la yunau daw ash-shamsi wasu kafa shi abin da ake cewa gainu wani abu ne da zai shiga cikin zuciya sai ya rufe zuciyar ya rufe zuciyar amma kuma ba zai mamaye zuciyar gaba daya har ta zama ba ta da haske ba kamar da yadda wani lokacin ake samun wasu gizagizai sirara su faru a sama ana ganin haske amma kuma babu ba zafin rana to shine gainu din kenan وكذلك لا يفهم منها إن الحديث أنه يبان على قلبه مئة مرة أو أكثر من سبعين في اليوم إذ ليس يقتضيه لفظه الذي ذكرناه kuma har yanzu kar a fahimci cewa hadisin abinda ake nufi manzo Allah sallama zai ta ji wannan abun duk istighfarin da yayi yana ji wannan abun har sau 100 yake jinsa ko sama da 70 sai sai yake istighfari 100 ko 70 a yace domin lafazin hadisin bai hukunta haka ba hadisin da muka fara ne ai bai hukunta cewa annabi bai ce ina ta jin wannan abun ina ta istighfar sai na istighfari ba wai yawan istighfar ne yawan jin wannan abu bane a'a shine mafi yawa cikin riwayoyi wa inna ma hadha adadun lil istighfar la lil ghaib cewa za a yi istighfari 70 din nan sama da 70 ko 100 adadin istighfarin ne aka fara ba adadin abin da yake taba zuciyar bane ha abin da yake taba zuciya kam shi ka sau daya yake faruwa isharatan ila ghafalati qalbihi wa fatarati nafsihi wa sabiha mudawamati dhikri wa musharatu haqi wa kana sallallahu alaihi wa sallam bi ilayhi min muqasati al-bashari وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس وكلفه من آباء أداء رسالته وحبل الأمانة وهو في كل هذا في داعة ربه وعبادة خالقه الشيء wannan abin da ake nufi dangaino nan nuni ne zuwa ga shi manzo Allah sallama ya cewa ta zuciyata tan abubuwa sun mata yawa ma'ana kada ta zama taraf kana daga zikirin Allah ko kuma nafsunsa ta zama ta yanke daga ibadar da yake yi ko kuma nafsun ta shiga cikin wani rafkanuwa akan dawwamar da zikiri da yake ya zama zikirin ya yanke saboda shugullolin da suke kansa saboda da kuma mushahada da Allah duk wannan yana nuna cewa a wannan gairun yana tunanin kada wani abu ya same shi ya zama ya raba shi ko kuma ya tsayar masa da mushahada da ubangiji a wani lokaci me yasa saboda manzo Allah sallama an an hada shi da gogayya da mutane ga mutane musulmai da kafirai duk duk zai shiga cikin su ga al'umma da kuma jagorancin al'umma duk an hada manzo Allah sallama da shi da kuma abubuwa na iyalai ga iyalai ga kuma zama haduwa da masoyin Allah da maƙiyin Allah duk suna haduwa duk annabi zai haɗu da masoyin Allah zai mu'amala da shi a matsayin sana annabi zai haɗu da maƙiyin Allah zai mu'amala da shi a matsayin sana annabi saboda har ma ya samu ya jawo maƙiyin ya dawo masoyi da kuma maslaha ta nafsu da kuma abinda Allah ya ɗora masa na nauye-nauyen ba da manzanci a tafi can a kira wannan a kira wannan a kira wannan wajen isar da sabo da kuma daukan amana eh amanoni da Allah ya hada shi da shi na mutane akwai amanonin mutane da dama a wajen sa to duk wannan a sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk cikin wannan fa yana cikin bin Allah ne duk abinda manzo Allah yake gogayya da cikin wannan abubuwa yana tare da Allah bai taba gusawa ba ko kitan ido kuma yana cikin ibadar mahaliccinsa walakin لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة وكان حاله عند خلوص قلبه وخلوب همه وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقام ومقامه هنالك عرفوه عليه رأى صلى الله عليه وسلم حال فترته عنها وشمله بسواها غبدا من علي حاله وخفضا من رفيع مقامه فاستغفر الله من ذلك هذا أولى وجوه حديثي وأشهرها yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kasance ya fi dukkan halittar Allah daraja wajen Allah ya fi su daukakan matsayi wajen Allah ya fi su cikar sanin Allah kuma halinsa lokacin da zuciyarsa take yana imana ba ta ba komai a cikinta tana wartsake ita kadai babu wani tunani ba komai da kuma tunaninsa baya ba abin da yake cikin zuciyar yana ka aikuwa da ubangiji daga shi sai Allah da fuskantarsa gaba ɗaya fuskanci Allah to mana kafin a aike shi kenan ko kuma bayan an aike shi in kafin mutane su yawa to wannan matsayin a wannan lokacin shi ya fi ɗaukaka a wajen halayen manzara shi manzara salama lokacin da zai samu ba ma kafin aika ko bayan aika ko menene ba kowane duk matsayoyi lokutansa lokacin da annabi ya fi jin daɗi shine lokacin da ya wofinta daga shi sai Allah ba wanda zai zai masa tambaya ba wanda zai sallama ba wanda yake yana son kaza ba wanda zai ce ana sallama da kai to wannan lokaci shine manzon Allah yake so to da yake wannan lokaci shine wanda annabi yake so to sai manzon Allah sallama ya ga wasu lokuta an zo za a musulunta wasu lokuta ana tare da mutane za a shirya kaza za a yi kaza za a yi kaza to sai manzon Allah sallama shangaltuwa ya ga to ya yanzu kam zuciya ta kada ta shangala akan abin da nake fuskantar Allah nan na wasu abubuwa sun shigo wanda Allah nan ya umarni da su amma da hada haka shi a ganin sa yana ganin sun shigo masa to saboda haka ka su rufe masa matsayinsa wancan matsayinsa da yake so na kusanci da Allah na kadaita da Allah da kuma rage masa ɗaukakan matsayinsa wajen Allah to wannan abin da yake tunani cewa yanzu fa ya fara gogayya da mutane ya shiga cikin jama'a yana tunani a tambaye shi ya bada amsa ai wannan ai wancan ai wancan ga shungulloli ga iyaye ga waye to shi ne annabi yake tunani kada wannan abu ya tsare shi daga halinsa da ya sani na kaɗai taka daga shi da Allah da kuma mai da lamarin sa gaba ɗaya zuwa ga Allah to wannan abun shine mazalla yake tunani yake ganin kamar yayi laifi sai ce ta bare istighfari sai sai ce wannan istighfari sama da saba'in ne ko ɗari yace to wannan shine mafi dacewan fiskotu wannan hadisi kawai hadisin abin da yake nufi manzo sallama in ya in ya kadaita da Allah ya fi jin daɗi sai dai ya samu wasu abubuwa sun ci shigo masa sai yake tunanin to kafa waɗannan abubuwa su rage masa wani abu ko da komin gangantan abu wanda zai zai zai dan hana shi ya samu kadaita da Allah din to shi fa sai yayi yayi wannan istighfar yace wannan shine mafi mafi kyan fiskokin hadisin kuma shi yafi shahara wa ilaha ma'ana ma asharna bihi ma la kathirun minan nasi wa hama hawlahu فقارب ولم يرث وقد قربنا معناه وكسرنا للمستفيد مهياه وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والصائف غير طريق البلاغ على ما سيأتي yace a irin wannan ayar wannan fasarar kai mutane da yawa malamai da yawa a wannan fasarar wanda muka yi nuni ina ita ce duk suka karkata a kai kuma wannan shine suka dangana wa annabi sallallahu alaihi ko kuma fasarar da take kusa da irin wannan wanda faƙara ba wala mai manzo da sallama mana ya kusanta yake ganin wannan abu kare sangarta da shi amma ba wai ya gangara kai har ya sangara ba ne ba sangara ba yace to ala kulli halin dai hadisin mun bayyana abin da ma'anan abin da yake kunshi a cikin hadisi ko mun bayyana wa mai neman fa'ida ga ga mafiskantan hadisi wannan duk an halatta an gina shi ne akan abubuwa da suka halarta a cikin kwataratu mana idan annabawa suka zauna lokacin da suka zauna cikin jama'a suke tarayya da jama'a suke cuɗanya da jama'a suke yin harakoki da jama'a to wannan halal ne ya faru da su saboda su duk shigar su jama'a ma ibada ne saboda umarnin Allah suke yi da kuma lokacin rafkanuwa da kuma lokacin duka dai irin waɗannan lokuta to wannan an gina shi akan ya halatta irin waɗannan abubuwa su faru da annabawa ma'ana zai halatta annabi ba lallai kowane lokaci ya zama ya kaɗaita ba kowa tare da shi sai Allah ba a yana tare da Allah amma kuma zai kasance yana tare da halittar Allah ko bai raba shi da Allah ba wannan shine wa shine wannan shine hanyar balaga hanyar isarwa da sakon da Allah ya ba su akan abin da zai zo abin da za mu zo nan gaba abin da za mu samu nan gaba وضاف طائفة من أرباب القلوب ومشكة المتصوفة ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا جملته yace wasu mutane kuma cikin masu wanke zukata ma'ana mutane masu mutane masu wanke zuciya wanda suke gyaran zuciya da shehunan sufaye su kuma sun ce ma manzara sallama an tsarkake shi ma daga wannan gaba ɗaya wannan abu ba ya faru ba zai mafaru da shi ba mana duk da ya gogayya da mutane ya shiga cikin jama'a to ba zai dan ko ɗarsuwa ba zai ya raba shi da wancan tsakaninsa da Allah ba su kuma haka suka ce an haza jumla sa wa jallahu an yajuzu alayhi fi halin sahwun aw farratun ila ma anna ma'ana hadisi ma yuhimmu kha'irahu wa yabumu sukrahu min amri ummati sallallahu alaihi wasallam li timamihi bihim wa kasrati shafaqatihi alaihim الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa. A madadin kamfanin Get Up Nigeria Limited ya dauki nan kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
Alayhi salatu lahi thumma salamu salatan turqina ila dhikr wal hubbi